بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ta Sheikh Imam Al-Qudwa Al-Allamah Al-Mujtahid Sheikh Islam Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi rahmatullahi alayh Ibn Qudama ya rasu 620 rahmatullahi alayh darasin mu na uku insha Allah zamu tashi gaba ta bakwai wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Malam Abdullah dan Mas'ud as-sahabi jalil kenan cikin manya-manyan sahabbai wani rasu talatin da biyu ko da uku a bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ittabi'u wato ku dai ku bi ittabi'u me ku lizimci asar na annabi ta farki na annabin nan inda ya tafi to kuma nan za ku bi ku yi iltizamin athar na annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ƙari ba ko rage wala tabtadi'u kada ku kirkiro bid'a cikin addini in kuke haka to faqad kufitum an isar maku ya ishe ku abinda magabatan ku suke akai to kuma wannan abin ya ishe ku al-yawma akmaltu lakum dinakum ba a buƙatar wani abu yanzu don cika addini addini ya riga ya cika da haka ba abin da ake bukata sabo dan ajin ya cika da haka faqad kufitum to har iyo malam ya ce wa qala Umar ibn Abdul Aziz sai malam Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu rahmatullahi alaihi daga cikin tabi'ai kenan Amirul Mu'minina Umar dan Abdul Aziz wanda an haife shi ka ta 63 bayan hijira ya rasu 101 wannan su yake cewa awwalu jami'il hadithi wal athar ibnu shahabin amiran lahu umar to shine wannan umar dan abdul aziz wannan rasu ne 101 to umar dan abdul aziz yake faɗa kalaman wani zance da kamar da bamu shaɗibi ya ambaci wannan a cikin al'itisam cikin al'itisam kif haithu wa kafal qawm kif haifu wa kafal ƙaum wato wajibcin ka tsaya inda mutane suka tsaya ka tsaya inda alƙawum suka tsaya wasu ya alƙawum annabi wa ashabuhu ka tsaya inda annabar sahabbai suka tsaya yasa muka ce yasa ba mu ce maka ka bi qur'ani da sunna sai mun yi ƙari mu ce a bisa shiriyar magabata idan ka ɗauko aya sai mun tambaye ka waye fassara wannan aya kowa ya aiki wannan ayar a haka in ka ja hadisi sai a ce a to ba kai za ka fassara ba waye magabacinka a fassarar wannan tunda su sun rigaye ka su dai sun zauna ne da annabin nan sun ga ko da su aka yi kaza da su aka yi yaƙe-yaƙe da su ake zama na makaranta gabansu ake wahayi su da haka wa ya fassara wannan cikin magabata a ƙur'anin da sunna to kuma a bisa kuma shirya tasu da aka ƙif haisu wa ƙafal ƙaunu ka tsaya inda su suka tsaya annabi kenan da sahabbansa ga abin da suke a kai na addini na aƙida na ilimi saboda mai fa'in na ala ilmin waƙafu domin ai a bisa ilimi suka tsaya a bisa ilimi ne ba wai haka nan ba ne wa bi basarin haka dai shi ma da ilimin wa bi basarin nafidin kafu basarin shi ma dai wato ilimin a kan shi ne suka tsaya da basira ba wai da son zuciya ba ne a'a da basira ne waƙafu ala ilmin wa basira e sun tsaya ga ilimi da kuma basira malin ya ce wa hum ala kashfiha kanu ahara wa hum ala kashfiha kanu ahara wato shi ne wai da a ce akwai wani abu da ya faru wato bayansu yake alheri ne da su ya fi cancanta a same su da wannan abu wa hum ala kashfi hakanu ahara inda akwai abin da yake law kana khairan la sabaquna ilayhi to da haka hum ala kashfi hakanu ahara eh da a ce akwai wani abu da za a ce ya faru bayan bayan su na alheri to su ne suka ce su ne ahara su ne suka su ne aqwa su ne suka cancanta da wannan abin wa bil fadli da kuma falala law kana fiya ahara inda a ce wannan abin abu ne na sunna to da su sun rigaye mu ga wannan abin la in qultum kuka ce hadasa ba a dahu hadasa ya auku a bayansu to fama a hadasa hu illa man khalafa hadiyahu to kaji wannan zai baka wata gaba ce a cikin gabar da yake baka shi wannan kare abin da aka kirkira a bayansu to wace abu ne wanda yake kawai sa mukhalafa ce ga shiryarsu e saba mata farkinsu ne waragiba an waragiba an sunnatihim kuma ya kyamata game da sunnar su ragiba an kun ga na kyamata ne na na ki ne na ki ne kin abu wal qad wasafu minhu sun siffanta daga addini ma yashi abinda zai warkar eh sun riga sun siffanta addini da abinda zai riga ya warkar a samu waraka wa takallabu minhu bima yakfi haka sun yi magana akan shi ga abinda zai isa ba buƙatar ƙari to fama fauƙahum muhassir wanda ya zama yana sama da su to shi wannan ya zaki muhassir ne wa ma dunahum wanda kuma shi kuma ya ƙasa da su to shi kuma muqassir shi kuma ya takaita to kuma so ake a samu wasadiyya in mutum ya ƙassara abin annabi sahabbai to ya zama jafiyan kenan wanda kuma shi kuma tajawaza shi kuma ya ma wuce tafarkin nasu to kaga shi kuma ya wuce iyaka kenan to abin da ake so a samu bainal gulu wa taqsir na ake son a tsaya a samu wasadiya tsaka tsakiya kenan ke laqad qassara qaumun wasu sun gajarta sun takaita anhum daga shirira magabata wato amma dai me fajafu suka zama jafiyan kenan kaga takaita wadda suka yi kaga ba su yi abin da ake so ba wasu kuma tajawaza wasu kuma sun wuce akharuna wasu kuma sun wuce su kuma fagalau su kuma zama sun yi gulubi su kuma domin sun wuce wa innahum fi ma baina zalika la ala hudan mustaqim eh su a tsakanin wannan suna akan shirya mustaqim to as-siratul mustaqim kuma tana bainal gulubi wat taqsir tsakanin gulubi da kuma taqsir to tsakiya ake son ka tsaya wannan shine abin da zance ya kunsa وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي شيني ابن تيمية اكتشوا ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الوفق ابن قدامة kaga bayan shi wannan al'auzahi din kenan to kaga ibn timiya irin wannan kaga ba karamin shehin malami bane kenan al-imam al-auza'i yana daga cikin tabi'ut tabi'in Abdurrahman ibn ibn Amr ko wani rasu ɗari da hamsin da bakwai al'auza'i. To me yake cewa alaika bi athari man salafa yace ina horon ka da bin tafarki na wanda suka gabata to magabata ka bi tafarkin su wa in rafadaka nasu ko da mutane sun kika ka san da ka kama yanzu addini na gaskiya ka kama sunna kana aiki da ilimi to mutane sai a fara juya maka baya ana zargin ka ana maka raddi wannan ya cika zafi wannan ya cika kaza ya cika kaza da duk za a rabu da kai to ka rike tafarkin magabata ko da wa ina rafa bakan nasu ko da mutane za su kyale ka wa iyyaka wa ara'ir rijal ka shedin ka da ra'ayyuka na mazaji wani ya ce wani ya ce wani ya ce wa in zakharafuhu laka kuna sun kawata maka wannan hi badil badil ne ko da an kawata shi da ko da an kawata maka wannan bil qaul da zance zukhrufal qauli gurura to ko da an maka wannan a ce kada ka bi kai dai ka bi tafarki na magabata domin su addinin su shine asalin addini wanda yake a akan shi Allah ya ko manzansa yasa ko ibn rajab wanda da su ɗari bakwai da tasa'in da biyar kaga maka littafi fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf fadlu ilmi salaf to wannan zance kenan na ah, malam abu amr abdurrahman al-auza'i al-auza'i malam abdurrahman ibn amr al-auza'i kenan ah, rahimahullah kaga arafazakan nas kaga sun nisanta da kai sun nisance ka suna ganin cewar wannan shi ya cika tsauri wannan shi bai da to ai ba gawa ne yayi ba to wa in zakhara fuhu kura sun kawata maka wannan lafazin da haka albaɗil la ya'udu haqqan bi ukurfatihi wa tahsini ko da an kawata shi an abin gan shi yana nan a baɗil din shi malam yace wa qala muhammad ibnu abdurrahman al-adrami li rajulin sai malam ah, muhammad dan abdurrahman al-adrami malam har yau ya kawo ya ci gaba da kawo wato zantuka na ah, magabata ya ce muhammad dan abdurrahman al-adrami yake faɗa ma wani mutumi da ta kallama bi bid'a wanda ya zo da wata bid'a wada an nasa ilaiha kuma ya kirayi mutane ga ita wannan bid'a tashi i, kaga an ma kira yake ga ita wannan bid'a tashi hal wada an nasa ilaiha shi Muhammad ɗan Abdurrahman ɗan al'adrami yake ce wa wannan mutumin da ya zo da bid'a ɗin yake ce mashi hal allama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ya karantar da wannan wa abubakrin da abubakar wa umar da umar wa uthman wa uthman wa ali ko kuma ali shin sun karantar da wannan aulam ya'lamu ha ko kuma hal alima ha rasulullahi shin annabi ya san wannan aulam ya'lamu ha ko ku ba san wannan ba qala yace lam ya'lamu ha yace ba san yace ba su ba san wannan ba qala yace to fa shay'un yanzu abinda lam ya'lamu haula wadancan ba san shi ba a alimtahu anta yanzu kai sai a ce ka san shi qala rajul yace fa inni aqulu qad alimuha ina cewa ne ai sun sani qala to afa wasi'ahum Allah ya takallamu bihi shin yanzu bai ish- bai bai isar musu ba Allah ya takallamu bihi wala ya da'un kada su kada su faɗi wannan wala ya- wala ya da'un nasa ilai kada su kira mutane ga wannan abin aulam aulam yasa'uhum yasa'uhum ko kuma wannan abin bai ishe su ba qala bala yace eh wasi'ahum wannan ya ishe su ya wadace su qala yace to fa shay'un la fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasauka anta abin da ya ishi annabi da sa da khulafa din shi suke akan wannan abin shi yanzu kai wannan abin ba zai wadace ka ba kai ban fada ar-rajul eh shiru kawai shikenan a kasa da cewa komai fa qala khalifa wa kana hadirin sai khalifa yana a wajen yace la wasa Allahu ala ma lam yasa'ahu ma wasi'ahu Eh, kada Allah ya rata mu wanda abin da ya ishe su to shi wannan bai ishe bai ishe shi ba shi sai ya zarci ya wuce ma abin da suke akai wa haka za lam yasa'ahu ma wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immati min ba'dihim warasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wa sallallahu alaihi haka dukkanin wanda bai gamsar da shi ba bai ishe shi ba abinda ya ishi annaban Allah da sahabbai shi da tabi'ai da a'imma a bayansu da malamai a ilimi to duk da tilawa ce ta ayoyin siffofin Allah da karatun akhbar hadisan da suke a ciki hadisai da gudanar da su imrani haka ma ja'ar kamar yadda suka zo to shi ma wannan inda aka ce inda aka yi ma wancan aka ce ma wancan la wasa Allahu ala to shi ma yanzu fala wasa Allahu alaihi saboda yanzu abinda ya wadaci annabi da sahabbai da tabi'ai da a'imma da malamai shi wannan abin bai wadace shi ba sai yayi ƙari eh dole dai sai ya zo da sai ya zo da ƙari to kuma an ce babu ziyada babu ƙari babu ƙari babu ziyada babu ƙari a cikin ah, harka ta ah, siffofi na Allah ko kuma sunayen shi so wannan kenan sai malam zai ambata mana wasu daga cikin siffofi na Allah wasu daga ciki famin ma ja'a min ayati sifat qaulillahi azza wa jalla daga cikin abin da ya zo na siffofi na Allah na ayoyin siffofin Allah ayoyi na siffofi na Allah akwai wa yabqa wajhu rabbika kaga yanzu na akwai dhikrul wajhi to dan haka sifa ta farko kidan alwajhu sifa ce ta Allah ta tabbata da Qur'ani da hadisi da kuma ijma'i na magabata Allah yana da fuska dalili wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram so da haka ijma'in magabata ne suna tabbatarwa da Allah da fuska da haka mu ma fa yajibu ithbatuhu lahu sai mu tabbatarwa da Allah da fuska biduni taharifin wala ta'in wala takyif wala tamthil ba za mu canza wannan ma'ana ba ko mu bata ta ko mu ce ga yadda take ko mu bada misali a wajhun ne dai haqiqi yaliqu billah amma ce fuska ce dai ta haƙiƙa wacce ta dace da Allah amma shi Allah ya ba wa kansa sani wasu sun ce ai as-sawab wa ya baqa wajhuhur duka ai sawab da sauransu kaga duka wannan kaga banna ne kawai da sauya lafazi wa qawluhu ah, subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan kaga nan ma akwai tabbatar da hannaye biyu ga Allah bal yadahu wa qalat al yahudu yadullahi maghlula wa qalat al yahudu yadullahi wace gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha hadisin bukhari da da muslim yadullahi yaminullahi mal'a da kuma hannun Allah duk dama ne dukansu dama ne ido yaminullahi mal'a to kaga kuma biye a gashi kuma biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfidu hadisin muslim haka bukhari ma da ma'anar shi to da haka dai al-muhim magabata sun yi ijma'i akan tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah so da haka ya zama wajibi mu ma mu tabbatar da su ba tare da mun ce ga yanda suke ba za ku samu wasu 'yan bida'a sun fassara da ai wato yadullahi ai ni'ima ko kuma kudura ko makamantan wannan to a wato yanda ambatan hannu ya zo a ƙur'ani sifa ta hannaye guda biyu sifa uku akwai wanda zo da al-ifrat kaga tabarakal ladhi kaga bi yadihi mulku kaga na ifrad ne guda ɗaya ne yazo yazo kuma tasniya bal yadahu mabsudatani kaga na tasniya yazo kuma da mi da jam'i kamar aina nan bi aidin kuwaci wasu ma a banaina ha bi aidin nan nan kuwaci eh nan darussan mu na albalagatul muyassara mun tattauna wannan eh in kaje ga ibnu kathir da su dabari da ka samu magabata duk sun fasaha da kuwa har maka fidda tauriyar da ke a wajen tauriya ce wasu sama'a banaina ha bi aidin nan bi kuwatin ne amma awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman kun nan aidina to nan kuma da jam'i yazo to hada su magani su uku yanzu aka tambaye ka to gashi yazo da tabarakas tabarakal ladhi bi yadihi almulku can kuma bal yadahu nan kuma aidina yanzu ka bada amsa akan su nan ga ifradi nan ga tasniya nan ga jam'i da za ki bada amsa a kansu yanzu wannan ya za mu jami'i tsakaninsu mu haɗa su to na farkon kaga tabarakan ladhi biyadihi kaga nan mufrad ne wani iri mudaf biyadi kaga wannan mudaf ne hi din nan ga damirin muttasil mabni alakasir fi mahalli jarrin ko mudafin ilayhi aka ce biyadihi aka ce kaga mufrad ne mudaf kaga yana kunshe da me yana kunshe da kullu ma sabata lillahi min yadin kaga da ko bai bai kore me tasniya tunda mufrad ne mudaf bai kore tasniya to kaga ta shiga cikin yanzu cikin biyadi kaga tasniya ta hadu ana me rage mana yanzu jam'i to shi kuma jam'i litta'zim ne dan girmamawa ba wai na hakikanin adadi ba na yawa sannan kuma aƙalul jam'i nawa ne aƙalul jam a isnan eh aƙalul mafi ƙarancin jam'i to nan sai mu ɗauki jam'i akan akan aƙalluhu kaga babu arda ke san haɗe yanzu tunda ai aƙallul jam'i isnan ne to kaga sai ya zama humiyal jam'u ala aƙalli sai mu ɗauki jam'i akan aƙalluhu kaga ba mu arda ke tsakanin su gaba ɗaya kaga can kuma da aka ce biyadihi tunda mufrad ne mudaf yana kunshe da hatta bal ya dahu tasniya din ya zama duk ya kunshi wannan gaba daya kaga zama hada sai yanzu gaba daya kenan ko to wannan kenan game da wato al-yadu shi ma sifa ce da ta tabbata ga Allah wa qawluhu ta'ala dan ne ikhbaran dan ne ko wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa zancen Allah yake bada labari ga annabi isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika kaga nan akwai tabbatar da me annafsu ta'lamu ma fi nafsi kaga nafsi wala a'lamu ma fi nafsik so da haka anan annafsu ma sabita ce lillahi ta tabbata bil kitabi wa sunna haka da ijma'i na magabata kataba rabbukum ala nafsihi rahmata kaga ala nafsihi su da haka wannan ma abin tabbatacce kuma ijma'i ne na magabata tabbatar da wannan akan wato yanda ya dace kuma za a yi imani da wannan ba tare da an bata wannan ma'ana ba ko an sauya ko an yi takyifi ko an yi tamfili bar mu tsaya anan saboda lokaci sai mu tashi wa qawluhu subhana wa jaa rabbuka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله